شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwanmu a wannan masallacin mai albarka na masudu da'awati wal irshad domin fara karatu a cikin wannan watan mai albarka na ramadan ko kuma ci gaba da karatu na bulugul maram da muka saba gabatarwa kamin ramadan to sai muka ga cewa tun da dai ana gabatar da tafsiri to mu kenan barmakon mu ma mu sa tafsiri kenan sai mu sa wani abu wanda zamu amfana da shi shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin shi ma hadisin manzon Allah a matsayin maganar Allah ce domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha manzon Allah baya magana akan son rai kuma asali ma shi hadisin kamar yana hidima ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan idan ana karatun hadisi kenan kamar ana karatun wani bangare na alkur'ani mai girma kenan idan ba a manta ba mun yi alkawalin cewa a za mu tsallake daga inda muke mu komo a cikin kitabu siyam don muna a cikin lokaci na azumi kenan ya kasance muna tahiya da zamanin da muke a ciki insha Allah kenan duk wanda yake da littafin bulogul maram sai ya buɗo kitabu siyam wanda baya da kuma akwai photocopy da muka yi na mai yake da suna nuska guda ashirin ita za mu bada ta aro ne za mu bada idan aka raba aka tashi sai a maido abin da ya sa za mu yi haka shine akwai wanda yau in sun tafi daga yau ba za su kara komowa ba to ka amshi littafin mu kuma ka tahiya ka kenan ba a yi abin da dan shi aka amfana ba kenan za a raba in an tashi sai a amshe idan kuma aka zo gobe kuma sai a raba in an kare shi kenan insha Allah jayyid kenan za mu tashi kitabu siyam littafi mai bayani akan azumi da farko me ake ce ma azumi lugatan wastilahan me ake ce ma azumi as-siyam lugatan shine al-imsak kamewa kenan shine kamewa mutun ya kame da larabci da an ce as-siyam ana nufin ai al-imsaku kamar da yazo a fadin Allah madaukakin sarki a gargashin suratu a gargashin bayanin Maryam inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya ay inni nazartu lirrahmani an asuna lisani anil kalam hukum min alkalam nayi alkawali bazan yi magana ba ina zan kame daga magana to amma a cikin malaman fikihu idan suka ce as-sawm suna cewa hiya al-imsaku an ashiya'in makhsusa fi waqtin makhsusin min shakhsin makhsusin ila waktin maksusin biniyyati ta'abbud shine mutun ya kame daga wasu abubuwa keɓantattu shi zai kama ga almufattirat ko mutun ya kame kansa daga wasu abubuwa keɓantattu wanda hadisan za su bayyana bayanin su sannan kuma zai kame ne a wani lokaci keɓantacce kenan sai nuna azumi ba kowane lokaci ake yin sa ba a akwai lokacin da ake azumi kenan akwai wani lokaci keɓantacce shine min tulu'il fajri ila ghurubi shams daga lokacin da rana ta bullo har zuwa lokacin da alfijiri ya bullo har zuwa faduwar rana min shaksin maksusin sai nuna cewa ba kowa a shin yi azumi ake cewa ya yi azumi ba shi ya nuna mana kenan shurutu as-sawm sharuɗa na yin azumi domin kahuri misali idan ya yi azumi ba za a ce mishi ya yi azumi ba sai dai a ce ya kame sai dai a ce mishi ya yi rejim ko kamar da ana samun turawa masu yin azumi kamar da wani dan uwanmu yake bani labari akan cewa a lokacin ramadan shi likita ne suna aiki da mai daisan san frontier to a lokacin ramadan kullum akwai wasu turawa mata da suke ta aiki tare da su kullum su ma sai sun yi sai sun kame ba za a ce azumi ba fa kullum sai sun kame daga cin abinci an gane da kyau ko kuma hatta ma asali likitocin sun nuna da cewa azumi yana da muhimmanci ga rayuwar ga rayuwar dan adam shi sa wani ɗaya daga cikin likitoci na turawa yake cewa da a ce idan mutum ya kamu da rashin lahiya maimakon a cika masa ciki da magani da a ce za a korar masa da abin da ke a cikin cikinsa ta hanyar yin azumi kenan wannan sai nuna cewa azumi ashe ba kowa bane in yi za a ci masa azumi sai ya cika sharuɗa wanda sharuɗa insha Allah za mu gansu a nan gaba wannan a takaice shine azumi to menene hukuncin azumi dole ne ko sai mutum ya ga dama yayi babu tantama akan cewa azumi dole ne ko dan yaro zai gaya maka cewa azumi dole ne azumi yana daga cikin abinda malaman usulul fiqh suke ce ma al ma'lumu min ad-din bid darura ma'ana abinda dole ne musulmi ya san da shi ba musulmin da zai cewa bai san da azumi ba shine irin shine suke cewa man ankara ma'luman min ad-din bid darurati faqad kafara duk wanda yayi inkarin wani abu daga cikin abin da dole ne kowa ya san sa to ya kafirta kamar misali mutum ya ce bai yadda da azumi ba bai yadda da Allah ne ya ce ai azumi ba Allah ya ce yana tausayin mu kuma ya Allah zai zai ba mu wahala da yin azumi ni ban yarda ba kun kai tsaye wannan ya hota daga musulmi domin kamar ya karyata ayoyin Allah madaukakin sarki ne ina azumi dole ne yana ɗaya daga cikin mai da suna al'arkanu alhamsa na musulunci za mu zo a hadisai ba tare da bata lokaci ba wanda hadisan su ne za su yi muna bayanin yadda wannan azumin yake ya ake yinsa mai sharuɗansa yaushe ne kuma ramadan yake shigowa a hadisi na farko da malam ya kawo ya ce an abi huraira ta radiyallahu anhu qala an karɓo daga abu huraira allah ya da shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la taqaddamu ramadana kada ku gabaci watan ramadan bi sawmi yawmin da azumi na wani ini wala yawmaini ko kuma azumi ini guda biyu illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu sai mutumin da ya kasance dama yana wani azumi sai ya azumce sa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin na manta da farko ban gaya muku ba akan cewa mu yanayin karatunmu ba ma bata lokaci wajen bayani domin rayuwa takaitatta ce littattafai kuma yawa gare su idan muka ce hadisi guda mu zamna mu ta bayanin sa a me yake da suna za mu bata lokaci alhali kuma littattafai ga sunan da yawa bukhari na jiran mu muslim na jiran mu ga tirmidhi ga nisa'i ga wane ne ga wane ne in muka ce za mu bata lokaci kenan wannan littafin ba za mu kai gare su ba kenan mu yanayin sharhin mu takaitacce ne ake sai a wuce gaba kenan wannan hadisin a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku gabaci Ramadan da azumi na kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai wanda dama yana wani azumi sai ya sai ya azumce sa wannan azumi shi ake ce ma siyamu yawmu shakki ma'ana azumin ranar da ake shakka me ake nuni ranar da ake shakka ita ce ranar da ake dubin wata kenan ana nuhin kaman 28 29 ga watan Sha'ban an gane da kyau ko to wannan ranar baya halatta mutum ya azumce ta domin kaman zai yi abin da Allah ne bai umurce sa ba domin kaman zai sa wannan rana ce a cikin Ramadan a hali ba a cikin Ramadan take ba kina manzo Allah ya hana wannan sai dai manzo Allah sai ya istithna'i yace illa ma'ana sai dai wanda ya kasance yana wani azumi sai ya azumce sa misali gobe ake tsammanin wata a ga wata aka yi daidai yiwa lendi ne kuma ka saba yin azumi lendi jeudi kinan babu laifi kai wannan azumin domin ka saba dama kana yi to wannan shine ma'anan a kada ku gabaci ramadan kada ku tarbi ramadan da wani azumi a ramadan ba a tarbansa da komai ana tarbansa dai ne da rishin da shirin ganinsa da abin da ya kama da haka sai a hadisi na gaba mali cewa an ammar ibn yasir an karbo daga ammar dan yasir radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su shi da ma'aifinsa قال يتي من صام اليوم الذي يشك فيه duk wanda ya azumin ranar da ake shakka a cikinta shakkan mi ma'ana ake shakkar za a ga wata ko ba za a gansa ba ya ce faƙad asa abal qasimi rasu sallallahu alaihi wasallam to haƙiƙa ya saba ma ma'aifin alƙasim waye ma'aifin alƙasim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin akwai daga cikin ɗiyansa alƙasim ذكره البخاري تعليقا imam al-bukhari ya ambato wannan hadisin a mu'allaq me ake cewa al-hadisul mu'allaq huwa ma hudifa awwalu isnadihi shine hadisin da aka cire farkon isnadin sa shi ake cewa al-hadisul mu'allaq kenan imam al-bukhari shi ya kawo sa a mu'allaq wa wasalahu al-khamsa sai dai marawaita hadisan nan guda biyar su kuma sun kawo shi hadisi mausul ma'ana ba a samu inqita'u sanad ba ba a samu yankewar sanadi ba wa sahaha ibn khuzaima wa ibn hibban al-imam ibn khuzaima da ibn hibban sun inganta wannan hadisin wannan hadisin waye ke magana ammar ko yace manzon Allah yace duk wanda ya azumi ranar da ake shakka a ciki ya saba ma Abul Qasim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan hadisi mai ake ce masa a ilimin hadisi alhadisu almawquf ko shine ma'ana maganar sahabi kenan waga magana ce ta Ammar bin Yasir mun sha gani akan cewa yana daga cikin ka'idodi na ulumul ulumul hadith ko kuma malaman usulul fiqh suke cewa qaulus sahabi fi ma la majala lirra'yi fihi lahu hukmur raf'i sahabi idan ya faɗi magana wadda babu ra'ayi a cikin ta to kawar manzon Allah ne ya faɗi nan amma da yace duk wanda ya azumci ranar da ake shakka a ciki to ya saba ma baban Qasim wannan ba ba ra'ayi bane ma'ana kawar manzon Allah ne yace duk wanda yayi azumin wannan ranar to ya saba mini a takaice yan uwa masu girma wannan hadisi mafi girman abin da yake karantar da mu yana nuna muna munin bid'a ba na kyarkyara abin da Allah da manzo ba su ce ai ba idan ka yi abin da Allah da manzo ba su ce ai ba a cikin addini to kamar ka saba musu ne an gane da kyau ko wannan shine abin da amma da yake karantar da mu ka yi abin da manzon Allah bai ce ai ba ko Allah bai hukunta ba to ka saba ma Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na gama yake cewa wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga ibn umar Allah ya yarda da su shi da ma'aikinsa qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa idza ra'aytumuhu fasumu idan kuka gansa ku yi azumi ad-damiru ya'udu ila man ila ash-shahr kenan idan kuka ga azumin watan ramadan idan kuka ga watan ramadan ku yi azumi wa idza ra'aytumuhu fa aftiru idan kuka gansa ku ashe azumi ad-damiru yaudu ila ila shawwal ko kenan damiri na farko zuwa ga ramadan na biyu zuwa ga shawwal idan kuka ga ramadan ku yi azumi idan kuka ga shawwal ku ashe azumi fa in ghumma alaikum idan aka yi muku gajimare an san gajimare ko niyash in ji turawa fa in ghumma alaikum idan aka yi muku gajimare ba ku samu kuka ga watan ba faqduru lahu to ku kaddara masa muttafaqun alaihi me ku kaddara masa sauran ruwayoyin za su fassara mu da shi wali muslimin ga riwayata imam muslim fa in ughmiya alaikum idan aka yi muku gajimare aka yi muku duhu buku samu ku gansa ba faqduru lahu 30 a kun gani shine ar-riwayatu tufassiru ba'daha ba'da hadisai ruwayo suna fassara junan su shi yasa idan ka karanta riwaya guda bai kamata a ce ka bada fatawa ba haka karanta sauran ruwayo da suke da alaka da wancan wannan shine kuma misali ka karanta hadisin la ya shiraban na ahadun minkum ka'iman kai tsaye sai ka ce haramun ne mutum ya sha ruwa daga tsaye ka gani idan kai haka kayi ma hadisi karan tsaye waya ce maka haramun ne a manzo Allah ya hana to an ce ma duk lokacin da manzo Allah ya hana ba na nuna haramun ne to sai a ce maka to ai akwai wata ruwaya ta zo manzo Allah ya sha ruwa daga me daga tsaye to me ake nihi bai dace ba an hiso ka yi mi an hiso ka yi mi ga zamna amma in kai tsaye babu laifi to shine kenan kenan fa'in ugmiya alaikum faƙduru lahu talatina idan aka yi muku gajimare to ku ƙaddara kwana talatin an gane da kyau ko ga wata riwaya ita ma za ta fassara har yanzu walil bukhari a riwaya ta imam bukhari fa akmilu al'iddata talatina to ku cika kilgon kwana talatin ma'ana watan da kuke ciki na sha'ban ku cika shi kwana nawa kwana talatin sai zaman to kenan kwana na gaba ramadan ne an ga watan ko ba a gansa ba وله في حديث أبي هريرة حينزو أكوي غريس الشي إمام البخاري أحاديث أبو هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان ثلاثين كتشكا كوانكين شعبان كوانا ثلاثين جيد وانا حديث بمختلف رواياته ينا بياني ني أكن وتكائدة دا معلومان فكه سكيتي لا يثبت دخول الشهر إلا بالرؤية أصلا أو بالإتمام بدلا wata kowanne iri ta hanyar da ake gane shigowarsa hanyoyi guda biyu ne imma a gansa shine illa bin ru'yati asla wannan shine asali imma a gansa shine asali to idan babu asali sai a koma mai sai a koma ga badali an gane da kyau ko kenan sai a koma ga badali me badalin shine a cika kwana talatin kenan shi ganin wata a musulunci babu wata rigima sai mutane suka sama kansu rigima an gani a yi azumi ba a gani ba to a bari sai me sai gobe sannan sai a ɗauka an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan ganin watan ramadan ittifakan malamai sun tafi akan cewa baya ba a aiki da abin da ake cewa alhisabul falaki alhisabul falaki shine wannan kalandare da aka yi ta hudowa tun da bikin ane aka hudu ramadan lekon ben za a yi ramadan a musulunci ba a aiki da wannan ittifakan malamai sun ce wannan bai halatta ya aiki da shi ba abin da ake aiki da shi ne yanda allah ya dora muna in mun gani mu yi ba mu gani ba mu cika kwana talatin in an yi daidai hasashen da suka ya zamanto daidai to walillahi alhamdu amma dai kada ya zamanto wannan shine umda kinmu domin idan aka ce za a zan dogara da wannan shikenan ma ba amma da ba za a damuwa ma da ganin watan ba kowa ya dama yana da kalandire kai yau ake ganin wata kai ta in ba mu sun garar da za azumi ba kaga an bar wannan sunna shi zuwa rububi na ganin wata sunna ce tawa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan a hadisi na gaba mala yake cewa wa an wane ne wa an ibni umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi bin umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa yace qala tara annasul hilala mutane sun yi dubin wata shine tara'a kowa na kallo kowa na dubin yaga wata tara annasul hilala mutane sun yi dubin wata fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai na ba manzon Allah labari an ni ra'aituhu akan cewa ni na ga watan fasama sai yayi azumi wa amara nasa bi siyamihi ya umurci mutane da yin azumin rawahu abu daud abu daud ya rawaito sa wa sahahahu al-hakim imam al-hakim ya inganta wannan hadisin wa ibn hibban da al-imam ibn hibban hadisi na gaba duka suna da alaka sai mu fassara gaba dai wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma an karbo daga ibnu abbas Allah ya dada su shi da ma'aifinsa anna a'rabiyan jaa ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani ba kauye ya zo wajen ma'aikin Allah fa qala sai yace inni ra'aytu hilala ni na ga wata fa qala sai yace atashhadu an la ilaha illa Allah shin kai shaida akan cewa ba abun cancanta da bauta sai Allah qala na'am yace eh قال يتي أتشهد أن محمد رسول الله شنكا شيدا للي محمد نان أي كان الله ني قال نعم يتي إيه قال فأذن في الناس يا بلال جي كي سنروا كي شيلا أتكم متاني يا كي بلال أن يصوموا غدا أكن غوبسي أزمي رواه الخمسة مرويتا حديث نان غدا بيسك رويتوسا وصححه ابن خزيمة الإمام ابن خزيمة يا إنغنتاسا وابن حبان ده إمام ابن حبان ورجح النسائي إرساله سيد إمام النسائي شينا غنين حديثي ني مرسل أكرشي دي حديثي ني وانا حديثي ني صحيحي وانا حديثا غدا بيو suna nuna muna a ɗaya daga cikin ka'idodi na fiƙihu dangane da ganin wata suke cewa al-akhbaru diniyati la tuqbalu illa min muslimin adlin labarin ganin wata ba kowa ake karɓa gare sa ba sai wanda yake musulmi adali ba kowa bane in yace maka ya ga wata in yace ya ga wata za a yi aiki da shi sai musulmi kuma mi adali wanda yake fasiki ba a karɓar labarinsa wanda yake ba musulmi ba komi gaskiyarsa ba a karɓar labarinsa domin ibadar ba ta shahe sa ba tana iya bai ma san watan ba bai sanya ne ake ganin watan ba kinan wannan hadisi har yanzu kuma yana namun da cewa a shi ganin wata ba dole kai sai ka gani za ka ɗauka ba kamar yadda aka samu hatta a yanzu akwai ƙauyen da suke da wannan ra'ayi su sai sun gani da idanunsu sannan su ɗauka sai sun gani da idanunsu sannan su aje yanzu mu muna na biyar ko to akwai wanda daga cikinsu na hudu ne yau suke takan yawa ma a samu wanda su ne na uku ne suke dan saboda ba su ga wata ba sai sun gani da idanunsu ga yan ta akan wannan ka'idar shi makaho ya zai fa ina kun gani kuskure ne mai girma sannan wannan hadisin yana yana nuna mana ashe sunna ce ta sahabban manzon Allah suna mi suna hitowa dubin wata gashi ibn umar yake cewa tara annasul hilala mutane sun hito ana ta dubin wata kenan wannan sunnan yana da kyau a ce mun raya ta a zan lokacin ganin wata a hutu wani lokaci ake kallon wata da rana ta faɗi ko kuma yayin sallan magariba sai a hito ana dubi ko za a gansa akwai me yake da suna tara'if da ake kawo na ganin wata shine al-imam Anas bin malik kun san yana daga cikin sahabbai wanda suka yi tsawon rai yana daga cikin sahabbai na karshe karshe wajen rasuwa domin allah ya ba su shekaru 100 da 'yan kai ana dubin wata shi ma ya hoto yana kallo lokacin ya tsoho tugub tugub lokacin har mai da suna girar idonsa ta gira ta haɗu akan idanunsa kun san idan mutum ya tsoho sosai gira wannan tana sabka ta rufe idanu to haka aka yi girarsa har ta sabko masa ƙasa ana kallo kallo kowa na ta cewa kamu ba mu gani ba kowa na cewa ni ban gani ba sai ce ce ni na gan shi aka ce ba ba ka gan shi lattizo ka gani ya ce eh na gani to aka yi daidai akwai na ɗalibi kusa gare shi zai ce ka gan shi wa ya ce eh gashi nan yana ta kallo sai ya jaye masa girarsa ta ido ya ce yanzu ku ƙara diba mu gani sai ce kuma ya ɓace sai ce to ga abin da kake kallo me kake gani ashe hurhurar idanun shi ke ke gani an gane da kyau ko to har yanzu a cikin tara'if king shi ma an hito ana ganin wata ana kallon wata to sai sai aka yi daidai mutane babu wanda ya gan shi sai wani mutum ya ce shi ya gan shi aka yi mamaki kai ya kake da wanga idanun ka gan shi ya ce ina gan shi da Allah ga ma wani can ina gani an gane da kyau wancan gaya can kuma ga ma wani can ina gani sai aka ce a wannan baya da hankali domin wata ɗa nawa ake gani a guda ake gani to sai aka ce wannan baya da hankali kenan sun da ko musulmi ne sai an lura yana da hankali ba tsoho bane mai mai gira akan idanu to wannan shine kenan jayyid aha a hadisi na gaba mala yake cewa kenan dai a takaice wannan hadisi na namuna ganin wata ba kowa ake yadda ba sai wanda yake musulmi kun ga wannan ba kauyen da ya zo manzo Allah sai da ya tambaye sa kai musulmi ne ce eh shi musulmi ne manzo Allah ya azumi yace amma mutane shi la su yi azumi wa an hafsata ummul mu'minina an karbo daga hafsa uwar mu'minai radiyallahu anha Allah ya dada ita annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace man lam yubayyiti siyama qabla al-fajr duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba kamin alfijiri ya keto fala siyama lahu to babu azumi a gare sa rawahul khamsa marawaita hadisin nan guda biyar suka rawaito sa wa malat tirmidhi wan nasa'i ila tarjihi waqfihi sai dai al-imamu tirmidhi da imamu nasa'i suna ganin hadisi ne mawqufi ma'ana idan aka ce mawqufi ana nufin qaulu aisha ne ba qaulin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma a riwaya ta tirmidhi da da nasa'i wa sahahahu marfu'an ibnu khuzaima wa ibnu hibban shi kuma ibnu khuzaima da ibnu hibban sun inganta hadisin marfu'i ma'ana suna ganin manzon Allah ne yace walidara qutni ga imamu dara qutni la siyama liman lam yufridhu min al-layl babu azumi ga dukkanin wanda bai farlanta shi da dare ba wannan hadisin yana bayani ne akan min shuruti siyami an-niyya yana ɗaya daga cikin sharuɗa na azumi shine niyya kuma niyyar sharaɗinta ka kwana da ita an gane da kyau ko ita kuma niyya malamai suke cewa anniyatu min a'malil qulubi lal lisan niyya aiki ne na zuciya lokacin da ka sha ruwa zan ba ku abu mai sauki na niyya lokacin da aka sha ruwa da ka sha ruwa sai kai zahaba zama wa batalat al uruq wa sabat al ajr insha Allah batalat al uruq wa sabat al ajr insha Allah sai ka ce in Allah ya kai mu gobe kuma za mu tashi da azumi an gane da kyau ko wannan shine kenan al'amari na niyyar azumi na Ramadan malamai sun sha sun ɗan yi saɓani game da niyya guda tana isa ko kuma a kowanne kowace rana sai an mata niyyarta to amma min babi jam'i min babil jam'i baina aqwalil a'imma baina aqwalil ulama zamu ce niyyar ramadan kala biyu ce akwai niyya amma akwai niyya khassa niyya ta gaba ɗaya da niyya ta keɓantatta niyya ta gaba ɗaya radda aka ga wata kaga wata kai addu'ar ganin wata sai ka ce in Allah ya so za mu azumci wannan watan gaba ɗayansa to kayi niyya amma wannan ita kaɗai tana isar maka to amma ana so kowanne dare kuma ka kulle niyya an gane da kyau ko shi lokacin da kai buɗe baki kai wata niyya gobe za ku tashi da wani azumi jayyid hadisi na gama da yake cewa wa an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha allah ya daɗa ita ce dakala alayyan nabi sallallahu alaihi wasallama za ta yaumin manzo allah ya shiga a wurina wata rana faƙala sai ya ce hal indakum shay'un hal kuna da wani abu ƙulna muka ce la ƙala ya ce inni idan sa'imun to ni kenan ina azumi ma'ana to zan wuce da azumi na zan tai da azumi thumma atana yawman akhar sannan wata rana ta daban ya zo muna faƙulna sai muka ce uhdiya lana haisun an yi muna kyautar hais hais wani abinci ne na laraba wanda ake yi da dabino da cuku ake haɗawa a wannan wannan wannan abin gakin haiskin faƙala sai ce arinihi nuna mini shi in gani in ya birge ni falaqad asbahtu sa'iman domin na waye sahiya da azumi fa akala sai ya ci wannan abincin rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin kenan wata rana manzon Allah ya zo bai tashi da niyyar azumi ba sai ya zo ya ce a kame shi kari aka ce ai babu komai sai ce to bari in tai da azumi na tunda babu komai wata rana kuma ya tashi da azumi sai tamba sai yana zuwa sai suka ce mishi ai ga abinci an kawo sai ce aha in gani ya ce to na ma hasa yin azumin sai ya ci abincinsa wannan hadisin yana nuna muna ka'idodi kamar haka ka'ida ta farko yana nuna muna ashe azumin nafila shi baya daga cikin sharaɗinsa kwana da yunwa ma'ana shi azumin nafila ko da shi kana yi ka ɗauki niyyarsa baka tashi da yin azumi baka tashi da sahi kaga kaga gari yayi zahi an gane da ke ko misali a ce kai tuzuru ne sai a hankali aljihu shiru kuma sannan gida ma shiru to ka gani sai ka ce to bari in wuce da azumi na shikenan kuma azumi ya tayi na nafila an gane da kyau ko yana nuna mana ka'ida da malumai maluman usul suke cewa yuktafaru fin nawafili ma la yuktafaru fil fara'id akwai abubuwan da babu laihi ka yi su a cikin nafila amma a cikin farilla dole sai ka yi su daga cikin niyyar azumi shi azumi na farilla dole ne sai ka kwana da niyya an gane da kyau ko sharadi ne in ba kwana da niyya ba azumin bai yi ba amma shi kuma na nafila fa kana da damar a tsakiyar rana ka ɗauki niyya da sharadi in dai baka mi ba baka karya ba amma in ka karya kuma shikenan duk ina ka wannan hadisin sai na tuntsire da dariya in ma a cikin zuciya ko kuma a baki dariyar da nake shine lokacin da muka taso aka yi mana wannan karatu aka ce ai shi azumi na nafila ana ɗauka shi da rana tun malam bai fayyace mana bayani ba an gane da kyau ko sai in tashi da rana irin karhe taran nan in karya in karya sai in ce to na tashi da azumi kuma wallahi bi kulli jiddiya nake wannan har gardama na yi da da tantinmu akwai wadda take kishiyar mahaifiyanmu ita ce karama to da yake tana wasa da mu hakan ga ce mun ka taba ganin azumi da da sai sai ce eh malam ya ce mun haka nan ashe ina tan malam ƙarya to haka sai daga baya na gane cewa a ashe abin da yake nihi niyyar amma baka ce da rana ba da sahi kai sahur an gane da kyau ko kamar azumi yan yara ko a ce midi za a yi za a yi sahur to wannan shine kenan a takaice kenan har yanzu ka'ida ce a wajen malaman usul suke cewa jinsin nawafili jinsun nawafili awsa'u min jinsil fara'id ma'ana shi abin da ya shahi nafila abu ne mai faɗi sosai an gane da kyau ko ma'ana nafila ita don saboda abu ne wanda yake ba a ɗora maka ba to sai aka sauƙaƙa maka misali sallah ta farilla lahiyar kalau kana iya kai ta da zamne a ba ka iyawa dole sai ka yi ta da tsaye amma sallah ta nafila fa lahiyar kalau daren dakam kana iya ka zamna da zamna kai sallar nafila an gane da kyau ko duka wannan furu ne na wannan ka'idar jinsun nawafili aw sa'u min jinsil fara'id akwai misalai masu yawa wanda wannan misalan guda biyu sun isa na azumi da na sallah jayyid sai hadisi na gaba aha hadisi na gaba shine wa an sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu an karbo daga sahal dan sa'ad Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu nasu bi khairin mutane ba za su gushe ba suna a cikin alkhairi ma ajjalul fitra matukar suka gaugauta buɗe baki muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal tirmidhi a riwaya ta imamu tirmidhi min hadithi abi huraira a hadisin abi huraira radiyallahu anhu Allah ya da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala قال الله عز وجل ألا مبواي مدوككياتي أحب عبادي إلي ما في سيوم بايو إزوا غريني أعجلهم فطرا سوني وند سكي غوغو تبو دباكي جيد wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane ba za su gushe ba a cikin alkhairi matukar suka gaugauta buɗe baki ma'ana yin buɗe baki da sauri alkhairi ne a hadisul qudusi kuma Allah yake cewa mafi siyoyon bayu a wajena su ne masu saurin yin buɗe baki wannan hadisi yana nuna mana min mustahabbati siyami ta'jilul fitri yana ɗaya daga cikin abun da ake so domin kun san azumi yana da mustahabbat yana da shurut yana da arkan to yana ɗaya daga cikin abun da ake so kuma yana da mahzurat yana daga cikin abun da ake so a wajen azumi shine gaugauta buɗe baki malamai suka ce yana daga cikin hikimar da yasa ake son gaugauta buɗe baki a lokacin azumi shine don saboda a kaman a shi nishaɗin yin sallah ta mi ta magariba domin da an yi buɗe baki sai mi sai magariba idan an yi buɗe baki ko za a ɗabican za ka yi za ka yi samun nasuwa an gane da kyau ko daga cikin kuma wannan suka ce har yanzu daga cikin hikimar idan mutum yana gaugauta buɗe baki zai saba ma alfiraqu dalla a sune ar-rawafid mutanen shi'a da kuma wasu daga cikin alqur'aniyun yan kalakatu su ba sa ba sa buɗe baki sai dare ya shigo an gane da kyau ko dalilin su kuma shine thumma atimmu siyama ila al-layl ku cika azumi zuwa dare su suka ce dare kuma sai in duhu ya shigo shine dare kun ga wannan kuma jahilci ne hatta a larabci dare yana farawa ne min gurubi shams idan gharabati shamsu faqad dakhala al-laylu idan rana ta faɗi to shikenan dare ya shiga a musulunci da rana ta faɗi dare ya shiga to kun gani matsalan su su qur'anin ma busumi ba busu fahimce shi ba to dama asali wanda ya kauce ma hadisan manzo Allah ta ya zai karanta ta ya zai kara alqur'ani shine malaman ulumul qur'ani suke cewa as-sunnatu tubayyinul qur'an wa tu'abbiru anhu wa tadullu alayhi sunna ita abinda take gaba ɗaya fasara alkur'ani ne kenan idan ka bar sunna ba za ka taɓa gane alkur'ani ba kun ga wannan shine kenan ina daga cikin asbabul inhiraf shine nisantar karatun hadisai yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo mi kauce ma hanya madaidaiciya Allah ya ganar da mu kenan da ɗabi'a ce ta yan shi'a ta ɗabi'a ce ta yan kalakato ka bari sai dare ya shigo sannan kai buɗe baki kenan ana so a gaugauta mi a gaugauta yin buɗe baki جيد أحاديث نقبة مالك توا وعن أنس بن مالك أنكر بورك أنس بن مالك رضي الله عنه ألا يدرشي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الله سيرا دا من جعل سكارة بتا أقريش ياتي تسحروا كي سهور تسحروا كي سهور فإن في السحور بركة دومين أتكين تشين أبين سهور أكوي البركة muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa akwai as-suhur akwai as-sahur as-suhur shi fi'ili ne kaman lokacin da ake sahur shi kuma as-sahur bi bil fatha shine abincin da ake ci na sahur ke kenan ku ci abincin sahur domin a cikin abincin sahur akwai mi akwai albarka an gane da kyau ko wannan shi nuna mana ashe min mustahabbati siyami yana daga cikin abin da ake so a wajen azumi yin sahur an gane da kyau ko kuma malamai suka ce yana ɗaya daga cikin abin da hikima ta da yasa ake so a gagota yin sahur shine ko kuma a zan yin sahur shine kamar saba ma yahudawa da da kiristoci su azumin su babu sahur an gane da kyau ko to shi yasa sai manzo Allah ya ce a wata riwaya wadda tace ban san naman ta ingancin ta shine sai manzo Allah ya ce ku saba ma yahudawa bambancin azuminmu da nasu shine cin abincin sahur idan baka cin abincin sahur to kayi kamanceceniya da azumin wa da azumin yahudawa an gane da kyau ko wannan shine kenan kun gani kuma a ɗabi'ance wanda ya yi sahur zai yi jin ƙarfi fiye da wanda bai sahur ba kuma yana da kyau mu san da cewa shi sharaɗin sahur ba kahin mutum zai kwanta bane ce zai ci abincin sahur misali karfe biyu za kwanta ka ce ku aza wake ku cika ciki ku sha ruwa sai ku ce to shikenan mun mun yi sahur a ba sahur ku kai ba kun dai ci to albarkar nan ta sahur kenan babu ta an gane da ko kamar yadda shi karfe biyu ina nan akwai su mai da suna samari makwabtan mu sun aza wake suna ta ci su da sun ci wake shikenan ba su tashi kuma sai rana ta tada su kun san sai rana ta tada su kenan babu tun sallan mi sallah asuba su da ja sun yi sahur kinsu to haka haka suke kuma mafi yawanci haka suke irin wannan ne masu tallan nan da sahi kenan sallah asuba suna ganin za ta bata musu lokaci ko za su zo wajen talla suna suna an gashe kun ga irin su ne sai ku ga suna suna sana'ar kuma suna wahala babu albarka a ciki domin ba a bi Allah a cikin sana'ar ba idan ku aka kibin Allah a cikin sana'a Allah madaukakin sarki zai ɗebe ma sana'ar albarka wata ran Allah yakan iya maka talala ka kibin sa kuma ya arzutar da kai amma mafi yawanci in dai kai musulmi ne to dalilin kin bin Allah madaukakin sarki Allah yana iya ya ƙi sa ma kasuwancinka albarka wannan shi ne kenan kuma idan aka ce sa ma kasuwanci albarka ba ana nuhin ka samu ciniki ba a shi ne dukiyar da ka samu ta ƙiyan albarka me rishin albarkar dukiya shi ne dukiyar ta yi dalilin shigar ka wuta ba za ta yi dalilin shigar ka mi ba shigar ka aljanna a hadisi na gamala yake cewa wa an salman ibn amirin an karbo daga salman dan amir ad-dubai radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah ya ce kusan diba in na tsallake sai a gaya mini tana iya a samu bambanci in tsallake ce idza aftara ahadukum idan ɗayanku ya buɗe baki falyuftir ala tamrin to ya buɗe baki da dabino fa in lam yajid idan bai samu ba falyuftir ala ma'in to yayi buɗe baki da ruwa fa innahu tahurun domin shi tsarkakakke ne ma'ana domin su ruwa tsarkakakke ne rawahul khamsa bukhari da muslim malaman hadisi nan guda biyar suka rawaito sa wa sahahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta sa wa ibn hibban da imam ibn hibban wal hakim da imam al hakim wannan hadisin abin da yake karantar da mu shine yana daga cikin abin da ake so mutum ya buɗe baki da shi shine dabino a farko kuma dabinon ma ana so adadi na mara kina adadi na mara ɗai ko uku ko bakwai ko tara ko abin da ya kama da haka idan dabino bai samu ba to sai mutum ya buɗe baki da ruwa wasu malamai suna ce a abin da aka yi so shine kayan furwi kayan ɗanyi gaba na gaba shine dabino idan ba a samu dabino ba to a yi da wanda ya samu daga cikin kayan furwi da alfawake kayan ɗanye kayan gwari idan wannan bai samu ba sai a yi da ruwa to sai manzo Allah yana mana ga hikimar da yasa yace mu yi da wa'annan dan saboda su tahurun ne tsarkakaki ne me ake nuyi da tsarkakaki ne halitta ce ta Allah tsantsa ba halittar dan adam bata canza ta ba misali idan ka fara bude baki da kunu halittar Allah ce zalla an canza ta a li'amal ibni adama dakhlun fihi akwai wata strategy da dan adam a ciki amma furwi fa wa yake hitar da shi Allah dabino Allah yake hitar da shi ruwan ma haka ashe in ka bude baki da ruwan tree top baka yi sunna ba ko tunda wannan ba ruwa bane sun zaman to asir kenan ko lifton ko ko shayi to gaba ɗaya ma wanda zai bude baki da taba an gane da jago to wanda ya bude baki da taba hadisin mu karanta a wajen hudu ba zai hausa sama alama ahallallahu lahu wa aftara ala ma harrama Allah alaihi yayi suhur in ma suhur kin barata ba yi saba tukuna an ga yadda ko yayi suhur da abin da Allah ya halatta masa ya bude baki da abin da Allah ya mi ya haramta masa to azumin sa ya lalace ko bai lalace ba a bai lalace ba kuma a akwai kaida a wajen malaman malaman usul fiqh in ka rike wannan kaidar zaka san abin da zai iya kaman ba kowanne abu ne na haramu in kai sai da ta maka ibada suke cewa idan adan nahyu ila zatil ibadati wa shartu sihhatiha dalla ala fasadiha wa in ada ila amrin kharijin fala ka'ida ce mai dan tsawo bil misali yattadih al maqal misali kana cikin sallah an gane da kyau ko sai ka salula sai salula dan dan uwanka da yake kusan kusa gare ka tayu dan abin ga sai ka zare ka sa aljihu ka swace an gane da kyau ko aka kare sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba sallah ta yi duk da yake kayi haramun ko to amma haramun kin ba ta da alaka da me da sallah an gane da kyau ko nafsu shay misali mutum yayi sallah da kayan swata ga sallah shi ta yi amma sai dai wannan lahin na swata na kayan yana me yana nan shine ma'anar idza ada nahyu ila zati al-ibadati wa shartu sihhatiha dalla ala fasadiha an gane da kyau ko idan hanin ya ta'allaka da ibadar to shi ne zai iya lalata ibadar amma idan hanin bai ta'allaka da ibadar ba ba ya lalata ibadar an gane da kyau ko kenan dai wannan shi ne kenan insha Allah a takaice dai malamai suka ce hikimar yin azumi hikimar buɗe baki da dabino da da ruwa shine za su wanke maka ciki ne za su tsabtace maka ciki domin su halittar Allah ce zalla wannan shi na mana hikima ta abin da ake ce ma me yake da suna at-tahnik at-tahnik shine lokacin da aka yi jariri farkon abin da za a sa masa a baki shine mi dabino a tamna dabino a sa masa a cikin baki malamai suka ce hikimar shine wannan dabinon zai wanke masa ciki zai zamanto masa kaman garkuwa to kai ma haka idan ka bude baki da dabino da ruwa kamar zai zamanto maka garkuwa ne na abin da zaka haudawa bayan wannan ruwan an gane da kyau ko wannan shine kenan malike cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya da shi qala yace naha rasulullah sallallahu alaihi wasallama anil wisali manzon Allah yayi hani akan alwisal me ake cewa alwisal shine wucewa da azumi an gane da kyau ko lokacin buɗe baki yayi ka ki buɗe baki sai wata asuba ko sai kwana uku ma misali sannan ka buɗe baki shine alwisal wucewa zarcewa da azumi manzon Allah yayi hani akan zarcewa da azumi faƙala rajulun minal muslimina sai wani mutum daga cikin musulmai ya ce fa'innaka tuwasilu ya rasulallah to ai kai manzo Allah kana zarcewa da azumi ba tare da kayi buɗe baki a tsakani ba da suhur ƙala ya ce wa ayyukum mithli waye daga cikin ku kamata inni abitu yut'imuni rabbi ni ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni wa yasqini kuma yana shayar da ni falamma abau an yantahu anil wisali lokacin da suka ki su bar wannan wisalkin su bar wucewa da azumi wa sala bihim yawman sai ya wuce da su kwana ɗai thumma yawman sannan wani kwana na biyu thumma ra'awul hilala sannan sai suka ga wata faqala sai yace law ta'akhkhara al hilalu da a ce wata ya jinkirta lazittukum da na ƙara muku kalmunakkili lahum kamar wanda yake musu uquba hina abau an yantahu lokacin da suka ki su bari ma'ana su bari wucewa da azumi muttafaqun alaihi wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wucewa da azumi yau ya tashi da azumi lokacin buɗe baki bayyin buɗe baki lokacin sahur bayyin suhur sai ya wuce da azumi kwana ɗaya kwana biyu to sahabbai da suka ga manzo Allah na yi haka nan kun san sahabbai da kwaɗayin alkhairi to su ma sai suka fara yin haka nan da su da manzo Allah ya ji suna yi sai ce musu kada ku sa ku bar yin haka nan sai suka ki bari ba sun ki bari bane dan muna na ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun suna tsammani ne hanin da manzon Allah ya musu ba na wajibci bane nami na mustahabanci ne ko makruhanci amma tabbas mun san da cewa babu wanda yake sahabbai biyayya gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinan yustab'ad a ce wai sun yi rishin biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun aza ya hana su ne don saboda me don saboda yana tausayin su ne su kuma suna ganin sun iya sai suka yi ta yi da suka ki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya suye musu ukuba wace ukuba shine da kwana ɗaya yake yi yanzu sai ya aza kwana biyu an gane da kyau ko kwana na biyu ya so yayi na uku sai aka ga wata shine sai ya ce inda a ce ba a ga wata ba da na yi muku kwana uku in gani in kuna iya bi na an gane da kyau ko kai ka san kwaye kayi kwana uku jere da juna baka ci abinci ba ka san akwai matsala to nan manzo Allah ya so musu ukuba ne to sai Allah ya ga tausan su aka ga wata to daga baya sai manzo Allah ya ce musu kada ku saki ku yi kwana guda kawai an gane da kyau ku shesa ya halatta kwana guda kai azumi 24 ya halatta ka ki sahur sai lokacin wani sahur kai kai sahur kai bude baki da sahur gaba dai in lokacin azumi ne misali wannan shine kenan jayyid wannan hadisin malamai sun yi kai kawo dangane da faɗin manzo Allah da ya ce ku ba kamata kuke ba ni ina kwana Allah yana ciyar da ni na shayar da ni wasu malamai suka ce ciyar da manzon Allah da shayar da shi wani iri ake nuhi ana nuhin al'itamul hissi ko kuma al'itamul ma'anawi akwai al'itamul hissi shine mi cin abinci ga nan dai an gane da kyau ko al'itamul ma'anawi shine wani abu ya doke maka hankali wanda zai mantar da kai ma kana shin yunwa an gane da kyau ko to shine suka ce wai shin ciyar da manzon Allah kin da manzon Allah ya ce ana yi abinci ne Allah ke ciyar da shi ko kuma a'a wahayi ne da ake sabka ma manzon Allah yake doke mishi hankali ya mamanta da me da yana jin yunwa amma magana mafi inganci al-aqrab shine ana nuhin al-it'amul ma'nawi ne ma'ana wahayi da ake sabka ma manzon Allah jibril da yake zuwa kowanne dare suna murashin alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ke doke masa hankali ya mamanta da me da yana jin yunwa an gane da kyau ko kamar irin yadda dai wasu daga cikin yan bariki suke yi lokacin azumi sai a kunna shan a kunna su mai ake ce musu shan kin na masu sa seri-seri na daban-daban da sauransu dai an gane da kyau ko akwai wata shan mai sa seri wanda na na 'yan afirka kina irin na batsan nan da sauransu to irin su hakan ga za ga mutum ya sayi ta kallo shi kenan shi babu shi irin shi ne za ka ga lokacin buɗe baki ya yi bai ma san lokacin buɗe bakin ya yi ba domin hankalin shi yana can wajen mi yana can wajen wannan serikin da yake kallo to wannan shine kenan ma'anan al-it'amu al-ma'nawi kenan lokacin da kake kallon wannan kaman kana cin abincin ne in ka manta da mi ka manta da kana jin yunwa dan saboda wannan haramun kin da kake kallo tasirin wannan shine idan aka yi kwamfaran zunubin da ka samu a wajen kallon da ladar da ka samu a wajen azumin to shine zai iya ya kalubalanci wancan ladar da ka samu shine ma'anan faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahl falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu takeice dai uwa abinda nake fadakar da mu kamar yadda muke fadi a hudu ba mu yi kokari wannan azumin mu rayar da shi lokacin da muke azumi bakin mu yi azumi idanun mu su yi azumi daga kallon haram sai a hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya da shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subhanallah kaga nayi sauri ma ga hadisin nan man lam yada qawla zur duk wanda bai bar fadin ƙarya ba wal amala bihi da aiki da shi wal jahal da jahilci falaysa lillahi hajatun to Allah baya da buƙatar fi an yada fi an yada ta'amahu wa sharabahu akan ya bar abincinsa da abin shansa rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito sa wa abu dawud da abu dawud wal lafzu lahu sai dai lafazin na abu dawud ne akwai ƙaulu zur akwai shahadatu zur ƙaulu zur shine ka faɗi abun da yake ba na gaskiya ba an gane da kyau ko shine ƙaulu zur ko kuma shahadatu zur shine ka ce ka ga wani abu alhali baka mi ba baka gansa ba an gane da kyau ko to dukkaninsu suna iya yin tasiri akan mi akan azumi malamai suka ce faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wal jahal idan mutum bai bar jahilci ba suka ce jahilci shine dukkanin abun da yake iya jawo fadawar mutum a cikin sabon Allah madaukakin sarki daga cikin jahilci menene ka bata lokaci akan kallon fina-finai a lokacin da kake azumi daga cikin jahilci shine ka zamna a ta gardama wadda take bata da amfani daga cikin jahilci shine ka zamna mai yake da suna a cikin wanda ba sa ambaton Allah sai magunguna wanda ba su dace ba ko da ko a ce kai ba ka yi to kana yin jahilci ne domin jahilci kalima ce wadda take ta kumshi dukkanin wani abu wanda yake kabih domin kalima ce wadda take duddul ilm ko shi kuma ilimi ya kumshi duk abin da yake alkhairi a takaice dai wannan hadisin yana nuna muna mufattiratu saum abubuwan da suke lalata azumi kala biyu ne akwai al-mufattiratu al-hissiyya akwai al-mufattiratu al-ma'nawiyya abubuwan da suke lalata azumi na ma'ana ma'ana su baka ganin su a zahiri amma kuma suna lalata maka azumi ba kama san sun lalata maka ba an gane da kyau ko kawon misali ka zamna kana kallon batsa ya lalata maka azumi baka sani ba kaman ka zamna kana gulma ya lalata maka azumi baka sani ba ta wace hanya ta hanyar ladar da ka bata a wajen wannan abin da kake yi kuma yana ɗaya daga cikin akwalkin maimun bin mihran yake cewa ahwanu saumi tarku ta'ami wa sharab yace abu mafi sauki cikin azumi shine ka barci da sha amma ko a zahiri me yake wahala shine cin da sha ko to yace mafi sauki a cikin azumi shine ka barci da sha dan me yasa yace haka nan dan saboda shi wancan kamewa daga sabon Allah abu ne wanda yake mai ni mai matukar wahala sai mutun yayi jihadi mai ƙarfi sosai amma ci da sha ko idan ka idan ka hana kanka zaka iya hanuwa da kanka wannan shine kenan a hadisi na gaba mala yake cewa wa an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya dada ita qalat tace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yuqabbilu manzo Allah ya kasance yana sumbata wa huwa sa'imun yana azumi wa yubashiru kuma yana runguma wa huwa sa'imun kuma yana azumi idan aka ce mubashara shine kaman ka rungumi mace kai wasa da ita walakinahu kana amlakakum li irbihi sai dai tace sai dai yahi ku mallakar tazararsa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslim lafazi na muslim ne wa zada fi riwaya a wata riwaya ya kara fi ramadan a cikin ramadan an gane da kyau ko aisha ce take nuna muna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana azumi wataran yana sumba yana ma matarsa bizo wataran kuma suka mayi wasa sai ta ce amma fa ya hi ku iya mallakar tazararsa ma'ana me yake nuhi me take nuhi yana da tabbacin ba za a mi ba ba za a zarce ba ko kenan in ka san ba za a zarce ba ayi mai gaba dai to babu lahi ayi shi yasa akwai daga cikin salaf wanda idan ka zo ka musu tambaya ya halatta kai wasa da matarka in kana da azumi sai ya duba ya gani in ya gani sabon ango ne irin su albajo ne ko kuma irin su salahuddin ne ana cikin amarci sai ce haramun ne haramun ne an gane da jago in ya galar tizo ne ga yana an tafi ɗari sai ce a babu laifi don ya san da sha'awa ba ta da ƙari sosai to haka ne dama asali fatawa ita ana son ana son istifsal fil fatwa ka mutum ya bincika ana son ka dibi halin wanda zaka ba fatawakin don saboda ana iya samun matsala wannan shine kenan kenan a takaice babu lahi kai wasa da iyalinka inda ka san ba za a wuce ba amma malamai sun tattauna suka ce an gane da kyau ko tattaunawar da suka yi shine wai shin idan mutum a wajen wasar aka wuce gona da iri me ake ni da gona da iri shine a cikin wasar sai ka yi inzali an gane da kyau ko mani ya hoto maka mun gani ko yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke lalata azumi shine hutuwar maniyi to idan mani ya huto azumi ya kare ko bai kare ba magana mafi inganci shine azumin ka yana mi yana mi yana karewa domin sun bar da gangan kai ta wasar da gangan kai ta kinan abin da ya alkhairi shine in ka san da ana iya samun matsala ka nisanta an gane da kyau ko wannan shine domin fitowar mani yana ɗaya daga cikin abin da suke lalata azumi misali wanda ana yana azumi zai kunna film ta batsa yana kallo yana cikin kallo har yayi inzali mani ya hoto masa a meke da suna azumin sa ya kare kuma irin wannan abu uku ki hawa kansa na farko ya tabka babban laihi na biyu azumin ya kare na uku kuma sai ya ci gaba da azumin a akwai na hudu na hudu kuma sai ya ramka azumin an gane da kyau ko zunubi azumi ya kare kuma sai ya ci gaba da azumin ba zai cewa ba a tunda ya kare ba shikenan a'a sai ka ci gaba da sai ka kai shi kuma sai ka sake shi sai ka ramka shi sune suke cewa man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani an gane da kyau ko da ka ji uqiba ka san akwai akwai uquba ciki to wannan ita ce uquba da za a maka sai ka kai azumin kun baka lada kuma sai ka biya shi wannan shine kenan yana da kyau mu kare kanmu lokacin da muke azumi mu yi kokari kamar yadda Jabir ya ce idanuwan mu su yi azumi jayyid aha ina tsammani lokaci yayi ko tunda normalman awa guda ce za mu zanyi gani nan muna da minti 20 50 da 51 minti 51 muka yi kenan minti tara ya saura kenan sai a shirya wanda suke da tambaya sai mu sai mu ba da amsa a cikin wannan ɗan lokacin ko? jayid alaikum salam wa rahmatullah na'am eh jayid kamar shi sallar isha'i ce zai eh karshen dare bin liman zai eh zai jazakumullahu khair na gane wannan tambayar kuma tana da muhimmanci sosai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ij'alu akhir salatikum salatikum bil laili witran witri an hiso ayi sa karshen dare to yanzu a lokacin ramadan kai ka saba karshen dare kake kake witri ka zo sallar tarawihi ita kuma sallar tarawihi a ƙarshe ana witiri ko to yace idan ka san kana tashi da dare ka yi witiri to ya za ka yi lokacin da liman ya zo zai raka'a guda za ka bi shi in ya sallame ka tashi ka cika raka'a guda ko kuma a'a da ya kai ga witiri kai ka ɗoke tafin ka ka tahiyar ka an gane da kyau ko to a wannan zan baku abin da yake shine al-afdal abin da yake muhimmanci shine ka tsaya kai witirin tare da liman shaf'i da witirin ka kai ka bar su yanzu ka zanyin su a cikin ramadan tare da jami'i idan kai haka shi zai ka samu falala ta faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man qama ma'a al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla duk wanda yi azumi duk wanda yi qiyamul layl yayi tarawihi tare da liman har sai da aka kare tarawihin nan bai katse ba ya tahiya shi to za a rubuta mishi kamar yayi mi kamar yayi kwana dare yana sallah kenan tunda an rubuta maka wannan ladar kenan baka da bukatar kai wani mi kai wani witiri kina abin da ya dacewa kai witirin tare da liman in ya so in ka saba dama sallah da dare malamai suke ganin babu laihi idan ka tashi tsakiyar dare kana jin nishadi kai wasu salloli sai dai ba za ka yi mi ba ba za ka yi witiri ba domin Aisha take cewa min kulli layli kad autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata ran manzo Allah yakan yi witiri kamin ya kwanta sai ya tashi tsakiyar dare sai ya wasu salloli amma baya yin witiri an gane da kyau ko kina abin da ya dace kai witiri tare da liman kin kada ka ce in ya sallame ka tashi ka ciko duk da in kai haka ba a cewa kayi lahi amma sai dai kayi khilaful aula shi ake cewa khilaful khilaful aula ma'ana kayi abin da ba shi hi dacewa kai ba an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah jayyid tambayar da zamu like da ita karshe aha babu tambaya ko jayyid aha bismillah mm. na'am mhm jazakumullahu khairan wanda ita ma tambaya ce mai muhimmanci me yake da suna so da yawa mutum yakan iya tambaya ba don wai bai sani ba don saboda ya amfanar da me wanda suke domin akwai abubuwan da in kana karatu baka tunowa da su to lokacin da aka yi tambaya sai ka tuno da su a yi bayani kai ka sani amma su karu shine jibril ya koya mana ko ya zo ya tambayi akhbirni anil islam jibril bai san musuluncin ba alhali shi ka musuluncin ya sani amma ya tambaya ne don ya koya mana to kinan babu laifi ina da tabbaci alarin mu yayi wannan tambayar ne ba don wai bai sani ba al tunda wanda yake hafizi ne an ce maka hafizi kuma ai ka san ba a cewa bai san wannan ba yayi ne don saboda mu sani kenan idan ka zo ka isko ana tarawihi abinda za ka yi shine ka bi su ko da raka a biyu ce za a yi idan aka yi raka a biyu aka sallame kai sai ka tashi kai ne ka cika an gane da kiko in ka sallame yin su in kana so ka bi su sallah ta tarawihin kada ka ce ka koma gihi kai sallar isha'i sannan ka zo ka bi su an gane da kyau ko akwai ka'ida a wajen malaman yake da suna usul suke cewa ikhtilafun niyyati bainal imami wal ma'mumi la yu'athiru fi sihhati al-itimam sabanin niyya tsakanin liman da mamu baya tasiri akan lalacewar sallah baya tasiri akan limanci domin an samu akan mu'az bin jabal yakan zo yayi sallah ta isha'i salloli na farilla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kare musu kuma lokaci guda shi liman ne a masallacin anguwarsu sai ya je ya ba su sallah ya yi sallah ta farilla a wajen manzon Allah sai ya zo su yana jan su da niyyar wacce yake yi nafila kun san dai ta manzon Allah ita ce farilla ko an gane da kyau ko sai ya yi nafila su shi shi yana nafila su suna mi su suna farilla to wannan shine dalilin wannan ka'idar ikhtilafun niyyati bainal imami wal ma'mumi la yu'athiru fi sihhati al-ihtimam Allah ya karbi ibadunmu yan uwa masu girma ina ƙara kwadaitar da mu akan mu zage damtse akan wannan sallar ta tarawihi mai alkhairi mai yawa da yake a cikin ta kinan anan zamu dakata insha Allah sai Allah ya kai mu gobe kinan wannan karatun kullun kullun ne tarazzar tarazzar trant insha Allah ya an yi sallar azhar kenan nawa ake sallar azhar nan kenzu ko kina an yi kenz an kare sallar trant mu kuma sai mu hara kuma kullun awa guda ce zamu yi kinan mun kare kowa yana da damar ya je wasu anunukan shi kuma ya bi wasu marakis tun da kurare da yawa akwai wani lokaci wani wuri kenzar ake farawa wani wuri sajjar suke farawa wani wuri kuma da dare kenan mutum in yana da dama ya yi kokari ya bi wannan domin zai samu alkhairi mai yawa ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u idan kuka bi a gona a hadama ta aljanna ku tsaya ku yi kiwo sahabbai suka ce ya manzon Allah wa ma riyadul janna ina za mu ganin gonar aljanna aljanna da take a lahira sai ce abinda nake nuhi shine hilaku zikiri wuraren karatu wuraren ambaton Allah da manzonsa ma'ana su ne mi su ne hwadama ta mi su ne hwadama ta aljanna kamar duk mutumin kirki yana jin daɗi a ce gashi a wajen wajen ilimi yana ɗaukan ilimi yana saurare ko kuma yana karantarwa Allah ya ba mu ikon yin haka ya karɓa mana ibadunmu inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna آه سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya rabu da nugu da ya masha Allah sanu gudai. Lafiya lau. Alhamdulillah nugu da ya masha Allah. Amin amin.